بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى قد يا مرر إياك دا يردم منا يقدر منا هدواء ونن سافيات ثلاثة 26 ga watan Zulhijjati a shekara ta 1440 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 27 ga watan takwas a shekara ta 2019 a lissafin miladiyya a ci gaba da karatunmu na littafin Ighafatul Lahafan في مصائد الشيطان لما لن ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يوزا مدورة bayan tsayawa saboda tafiya da ta bijiro muna babi na goma wanda ya sanya mu suna ko matashiyar alamat maradil qalb wa sihhati alamomin cutar zuciya da alamomin lafiyar zuciya abinda zai nuna zuciyar mutum akwai rashin lafiya akwai cuta akwai matsala da take buƙatar a maganinta da kuma abubuwan da za su nuna cewa zuciyar mutum ƙalau take sawai Allah ba mu lafiyar zuciya kuma shine darasinmu na saba'in da hudu a farkon wannan babi ina jin darasi ɗaya dama muka a babin ko mana ya fara bayyana mana cewa kowane ɓangare ko kowace gaba kowane yanki na jikin mutum an halicce shi ne domin wani aiki na musamman kuma kamalar wannan ɓangaren shine a ce ya yi wannan aikin da ake so ya yi rashin lafiyarsa kuwa shine a ce aikin da ake so a samu daga gare shi ya ta'azzara ya gagara har ya zama cewa ba a iya samunsa ko kuma zai iya samuwa amma da wani nau'i na rikicewa da rashin miƙewa ya ba da misalai ce kamar in aka ce hannu ba shi da lafiya to shine a ce hannun ba zai iya damƙa ba domin aikin hannu shine damƙi wani abu ido in aka ce ba shi da lafiya alamar rashin lafiyarsa ita ce a ce ya gagara gani baya iya kallon wani abu hakanan harshe duk da ya kawo mana waɗannan misalai har zuwa ƙarshen abin da ya ambata jiki shi ma a ce motsinsa na ɗabi'a da ya saba yi da gagara gaba ɗaya ko kuma ya rauni shine sai a ce jiki ba shi da lafiya to gaba ko ɓangaren jiki wanda ya fi kowanne muhimmanci shine zuciya ko in ce ita ce zuciya to cutar ta ita ma shine ya zama abin da aka halicce ta domin sa ta gagara yinsa sai a ce wannan zuciya ba ta da lafiya menene ko aka halicci zuciya domin sa shine ta san Allah ta so Allah ta kwaɗaitu zuwa ga Allah da haɗuwa da Allah da komawa zuwa ga Allah da fifita Allah sama da komai duk abin da ake son sa to zuciya ta so Allah sama da shi ko ɗan adam ne ko wata manufa ce ko wata aƙida ce ko menene duk abin da ake so to ya zama an so Allah sama da wannan abu to har yake cewa inda mutum zai san komai wanda kuma babu wani ɗan adam da ya san komai da za a samu mutumin da ya san komai amma kuma sai ya zama bai san ubangijinsa ba bai san Allah ba bai damu ya san Allah ba baya bincike baya karatu ba abin da ya dame shi shi dai gashi na dan adam a duniya amma fa ya san wasu abubuwan amma bai san Allah ba to ka fa ka'annahu lam ya'rif shay'an to wannan kamar bai san komai bane kwata kwata a rayuwarsa ko da a ce ya samu wani rabo na duniya yana da ilimin duniya ya kai matsayin da za a ce masa ya san kowane bangare inda ana samun haka ya samu wani rabo na duniya ta bangaren dukiya ya mallaki abin da duk wani dan adam bai mallaka ba mai kuɗi ne ya mallaki ko yana da mulki mulkin da babu wani wanda yake da irinsa misali inda za a samu haka to in ya zama bai san Allah ba bai samu wato soyayyar Allah a zuciyarsa ba ba ana nufin fa Allah ya so shi ba a'a shi ya so Allah domin wannan ita ce ibadarsa dama Allah ya so ka wannan wani matsayi ne ko ka so Allah ba lalle ka samu ba amma za ka iya samu amma dai kai ɗin abin da yake wajibi a kanka shine ka so Allah ka fifita Allah sama da komai to in har mutum ya mallaki komai amma ba shi da soyayyar Allah a zuciyarsa to hakika wannan shi ma kamar bai taba jin wani daɗin duniya bane kamar bai taba mallakar komai ba ba shi da kuɗin talaka ne kukin bai san komai ba sannan kuma wato ba shi da wani rabo la na mulki na na komai kuma sannan wannan abubuwan da ya mallaka ko ya samu da su za a azabtar da shi tun a duniya da kuma za a azabtar da shi a lahira ran da ya rasa su to ya azabtu da rashi rashi ta bangare biyu ya rasa wannan abin da yake kafafa da shi sannan kuma abin da ya cancanta ya samu na soyayyar Allah a zuciyarsa babu kun ga azaba ta bangare biyu to waɗannan dai su ne abubuwan da ya bayyana mana kuma a kansu muka tsaya ina tsammanin dai haka a dunkule to za mu tashi inda yake cewa وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه zai yiwu a ce zuciya ba ta da lafiya kuma cutar ta tsananta ta yi muni amma kuma duk da haka sai ka samu cewa ita ma'abocin zuciyar shi ma'abucin zuciyar shi mai zuciyar bai san ma da cutar ba za a iya samun haka to kaga babu bala'in da ya kai wannan kana cikin cuta amma baka san kana da ita ba da ka san da ita da ka kama hanyar neman magani haka ne da ka san da ita da ka yi addu'a da ka san da ita da ka nutsu babu kafafa babu alfahari amma baka san ma kana da ciwo ba to wannan ba karamar matsala ba ce dan me lishtighalihi wa insirafihi an ma'rifati sihhatihi wa asbabiha saboda ya shagaltu ya kauda kansa daga sanin me ake nufi da lafiyar zuciya bai sani ba da kuma waɗanne sabubba ne sukan sa a ce zuciya tana da lafiya wannan ba abin da ya dame shi bane bai shalle shi ba bai sani ba don haka ashe akwai cuta tare da shi bai ma san da cutar ba saboda bai san ta ina ake samun lafiya ta ina ake samun rashin lafiya ba bal kai ce ƙari ma akan haka ba iya maganar yana da cuta yana da rai bai san da cutar ba yace qad yamutu sahibu qad yamutu wa sahibuhu la yash'uru bi mautihi kai zuciyar ma za ta iya mutuwa alhali shi mai zuciyar bai san ma zuciyarsa ta mutu kun ga ashe nan wace irin mutuwar ake zance ba mutuwa ta rashin aiki na likita ba wanda za a je a yi mutum aiki a ce ko a bashi magunguna ko a ce ɗaya daga cikin valves hanyoyi da suke kai jini ko ɗaya ya rufe yana buƙatar operation ko makamancin wani ba wannan ake zance ba domin kun san zancenmu a wannan littafin in an yi zancen lafiyar zuciya an yi zancen rashin lafiyar zuciya ta wani ɓangare ake nufi abin da ya shafi aikin zuciya na alaƙarta da Allah shi ake zance ba aikin zuciya na yawon jini a jikinka ba wannan shine aikin asibiti nan ba zancen asibitin likita muke ba zancen asibitin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zancen asibitin wahayi yawwa cututtukan da ba su da magani sai daga wahayi sai daga Allah sai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da yana da rashin lafiyar amma bai santa ba to wannan bala'i ne ƙari akan wannan bala'in shine a ce zuciyar ma ta mutu gaba ɗaya ba ta aikin komai amma kuma shi mai zuciyar bai san ta mutum ba saboda yana numfashi yana ci yana sha yana bokara yana jin daɗin duniya ya shantake ya sake ya mallaki wani abu na duniya da shi a ganinsa shine ma'aunin cin nasara bai san cewa bai ci nasara ba to sannan yace wa alamatu zalika alamar hakan alamar ne cewa zuciyar ta mutu yawwa kuma bai san ta mutu ba shine annahu la tu'limuhu jirahatul qada'ihi shine duk wasu raunuka da cututtuka da miki da abubuwan da ake kyamata waɗanda ba a so suke jawowa shi sam ba sa masa wani raɗaɗi a jikinsa mummunan abu bai dame shi ba ga ƙazanta ta zo amma saboda ta riga ta yi masa annakiya a jikinsa a zuciyarsa bai damu da ita ba ai ka san idan mutum ka ga yana kyamar abu to ya tsaftatu la'alla daga wannan abu idan mutum ya sa kayansa farare kwal ya yi tsafta ya yi fes da shi ai ba zai ji daɗin ya wuce su yi kiliya da mai ɗaukar bayan gida ba musamman kuma mai ɗaukar a tebur yake ɗauka zai iya yafata rigarsa daga ya hango shi zai toshe hanci ya koma gefe saboda me ya san shi a tsaftace yake kuma jikin nasa ya san cewa wannan abin zai cutar da shi to in ka ga mutum bai damu da wannan abin da zai cutar da shi ba bai ma san cewa wannan abin mai cutarwa ba ne saboda akwai irinsa dama a jikinsa to ne shine alamar haka alamar cewa zuciyarsa ba ta da lafiya kenan ga abin da zai cuce shi ga shirka tana maƙautarsa ta yadda za a gane abinci ga bid'a tana maƙautarsa saboda yana cikin irin aiki irin nata to bai damu ba bai ma san cewa abin da yake yi shirka ba ne kuma bai damu ya bincika ba bal ƙila ma yana jin haushin mai gaya masa cewa wannan fa abin da yake yi shirka ne ya yi dumu-dumu a cikin aikin bid'a bai damu da cewa wannan abun bid'a bane bal kila ma yana jin haushin wanda zai ce masa bid'a ne saboda yana tattare da aikin ya saba ya gada ba shi da shirin dainawa an fahimci abin kaga dattin ya masa yawa zuciyar ta mutu har matukar da bata ma san akwai cutar a jikinta ba to wannan shine mutumin da zuciya ta mutu bai san zuciya ta mutu ba an gane misali تسيتي وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائل ولا يوجعه جهله بالحق جاهل شنسا دنغنا دا غسكيا بيسان غسكيا با wannan abun baya cutar da shi ai baya sa masa wani ciwo shine wala yuji'uhu baya ji masa baya sa masa wani jin zafi in an daki mutum ba mutum yana jin zafi ba wannan zafin a ji maka ciwo ko ba a ji maka ciwo ba inda an da ke ka shine ake ce ma yuji'u wato baya jin ciwo da shi da radadin ma'ana su ɗaya yawwa wato duk wani radadi na jahilci bai dame shi ba yanzu kana samun mutane da yawa bai san komai ba a duniya banda sunansa da hanyar abincinsa da aikinsa kasuwancinsa la'alla 'ya'yansa matansa da hanyar zuwa gidansa in ka cire wannan la'alla bai san komai ba in ɗan kasuwa ne za ka ga bai san harkar gona ba kwata-kwata bai sani a duniyance ma kenan bai san wata harkar ba kwata-kwata banda wannan abin da ya tashi a kansa to za ka samu kuma wanda addini ne bai sani ba bai san Allah ba kamar da a hausance ake cewa ba ƙawa'idi ba ahalari ba iziya ba risala ba komai bai je gun malami ba bai san Allah ba bai san tauhidi ba bai san kishiyar tauhidi shirka ba bai san wajibin da Allah ya dora masa ba kai bai san ma meye dalilin da yasa Allah ya kawo shi duniya akwai yanzu akwai mutanen da zaka tambaye su da Allah malam me yasa ka zo duniya bai sani ba me yasa Allah ya halicce ka bai san abin da zai ce ma ba kila ya ce kai masa tambayar rashin kunya haka ne me yasa ka zo wannan duniya ina za ka nan a ina kake ya sunan wannan gidan da muke zaune duniya to kuma ina za ka je shi wallahi shi bai san komai ba za a shi dai ya san ana rayuwa ana cin abinci ana yin aure ana haihuwa kuma akwai wata rana za a zo a mutu amma abin da za a yi bayan mutuwan nan bai sani ba bai taba ma damuwa da shi ba akwai mutane suna nan da yawa akwai wanda ake tambayar sa kwanan nan nake gani ka san Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila wasu daga cikin ku sun ga bidiyo din sai ce ban gan shi ba ina zan son shi bai gan shi ba a ina zai san shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan balagaggen mutum ne duk da dai saurayi ne amma ya balaga ka san Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace bai gan shi ba a ina zai san shi a wannan Najeriya ta mu kuma yana nan yana ci yana sha irinsa in baka ce miliyoyi ba ka rage ka ce dubbai to irin waɗannan misali ne kawai na bayar zuciyar ta mutu bata san ta mutu ba ko saboda an bar shi ba ilmantarwa ko saboda yaƙi ilmantarwar ko bai ma damu da ya sani ba a cikin abubuwan da malam muhammad bin abdulwahab ya ambata na na waqidul islam ai kun sani na ƙarshe ko kusa da ƙarshe da ya ambata akwai al-i'rabu an addini ko bijirewa mutum ya mayi watsi da addini la ya ta'allamuhu baya neman ilimin bai san komai ba kuma bai damu da bai sani ba baya addinin musuluncin bai san shi ba baya tambaya baya karatu baya komai mana ce wannan ɗaya ne daga cikin abin da ke fidda mutum daga musulunci sai zuga wani an tambaye shi manzon Allah bai sani da ka tambaye shi Allah ma zai ce dai yana faɗi sunan Allah yana rantsuwa da Allah zai ce Allah na tuba ko shikenan abin da ya sani amma waye Allah me ya alakarsa da shi za ka samu da yawa mutane ba su sani ba yanzu ba in ka je ƙauyukan mu abin da za ka samu ke da yawa cikin ƙauyuka kuma wannan abun baya cikin abin da ya damu kowa wani ba ruwansa ma da wannan kai wani zai zauna da babansa yana zaune bai san wannan abun ba ba a ƙauye ba a cikin gari bai san Allah ka kalli sallarsa sai ka zub da hawaye shekara saba'in tamanin bai iya sallah ba bai damu cewa bai iya ba kuma ba zai yadda a koya masa ba in yaro ya gaya masa baba ba haka ake sallah ba ya shiga uku duk wani bala'i na duniya zai dora masa tun kafin a haife ka kaza to tun kafin a haife kan ai ba iya ba tun kafin a haifi yaron dama ba a koya ba don haka abinda ya sa aka zo duniya ba a san shi ba to wannan alama ce ta cewa wannan zuciyar mai ita bai san cewa zuciyarsa ta mutu ba Allah sa an fahimta to sai yake cewa wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi wa aqaidihi jahilcinsa bai san gaskiya ba bai san aqidun gaskiya ba ko ce wa aqaidihi al batila bai kuma san aqidunsa miyagu ba shi kansa mutumin kenan bai san miyagun aqidun da yake kai ba to ya jahilci wannan gaskiya dai bai santa ba to ƙaryar ma da yake kai bai santa ba wannan bala'i da yawa yake bai san gaskiya ba bai san kishiyar gaskiya ba cewa yana kan ba daidai ba ma bai san cewa ba a kan ba daidai din yake ba ba kan wato yana kan abin da ba daidai ba duk bai sani ba shi yasa har zai musu in an ce masa yana shirka sai shi ba shirka yake saboda me na farko bai san shirkar ba na biyu bai san tauhidi ba kuma abin da zai lalata masa tauhidin duk bai sani ba ka ko ai ba zai san me yake ciki ba to wannan zuciya ce a mace yace fa innal qalba idza kana fihi hayatun domin kuwa ita zuciya in dai akwai rai a cikinta ya'lamu bi wurudi alqabihi alayhi to zuciya in dai da rai a cikinta to lalle za ta zama tana sanin mummunan abin da ya biyo kanta ya shigo ta yanzu ku bada muna bada misalin abun a rayuwar duniyar mutane dan sun fi ganewa yanzu idan mutum aka ce babban ɗan kasuwa ne duk inda zai juya kobo ya koma naira ko naira ta koma naira dubu ko ta koma dubu goma ya damu da wannan abu ya san shi abokansa masu irin wannan abun ne harkarsa kenan bal la'alla ma za a iya zuwa a nemi shawararsa in za a shiga kasuwanci haka ne ko ba haka bane duk abin da zai bata masa kasuwanci ko ƙanshinsa ya jiyo zai ce shi bai yadda ba haka ne in wani mutum ya zo yana son su yi kasuwanci tare ya kawo kuɗi shi ma ya kawo kallon idansa kawai zai nuna masa gaskiya yake kallon idansa kawai zai nuna masa ba mai gaskiya ba ne sai ce ba zai ba saboda me saboda yana da fahimta yana da ilimi yana da gogayya a cikin wannan harkar zuciyarsa kuma dangane da wannan abun a shirye take tana da ranta kalau daga wani abu mummuna zai zo zai gane akwai wannan irin mutanen ko babu akwai to yanzu a rayuwa ta mutum musulmi wanda Allah ya halitta kuma ya dora masa ya bauta masa kuma za su haɗu kuma zai ba shi sakamako in dai sakamakon nan na Allah wato shine shiga aljanna idan mutum ya yi daidai shiga wuta in mutum bai daidai ba in dai ya damu da mutum in dai mutum ya wannan abin ya dame shi to ya kamata ya zama ya san shi irin yadda ya san wancan kasuwanci ko ya zama ya faɗaka da harkar tauhidi ya san Allah ya san haƙoƙin Allah ya san girman Allah ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san me Allah yace ayi ya san me Allah yace kada ayi ba zai zauna haka kawai bai san abin da Allah ya ce kada yi ba bai san abin da Allah ya ce ya yi ba haka kawai yake zaune in dai yana son ya haɗu da Allah Allah ya sa shi aljanna to za ka ga cewa ya damu da ya san wannan to ta nan za mu shigo mu fahimci abu sai ka ga sai ka ga mutum bai san abin da zai cutar da shi ba ga shirka dumu-dumu yana cikinta bai san cewa za ta cuce shi ba bai san cewa ran kiyama Allah maɗaukaki ya faɗa cewa wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wannan zancen wani ya haddace shi amma fa bai san ma'anarsa ba wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alayhi aljannata Allah ya haramta aljanna a kansa wa ya faɗi wannan zancen Allah ne yana nan a cikin alkur'ani a suratul ma'ida inda ka karanta alkur'ani duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah to faqad harrama Allahu alaihi aljannata ay fal jannatu alaihi haram fadukhulul jannati alaihi haram shigar aljanna gare shi haramun ne in ku aka ce haramun ne a cikin abubuwan da suke ba shari'iyyat ba kauniyat in Allah ya ce haramun yana nufin ba za su yiwu ba shi ne ma'anar haramun dangane da kauniyat abubuwan da Allah ya halicce su halitta yake in ya ce haramun ne kaza to ya ɗora ma kansa shar'an ba zai yi kaza ba ashe abin ba zai auku ba don haka babu wata ƙofa da mutumin da ya mutu yana shirka zai shiga aljanna shirka ba ta cikin abin da Allah ke gafartawa in mutum ya mutu yana yi in dai ya mutu ya je ga Allah to Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to tunda Allah ya ce ya haramta aljanna ga mutumin da ya mutu yana shirka sai ka samu wani yanzu bai damu da shirkan nan ba ana taɓa gaya muku ji wani malami malami ne fa mai bayani sosai ana sauraron sa yace maka wai me wata shirka musulmi ai ba ma abin da ya haɗa shi da shirka in ana zancen shirka kar ma ka damu ka sani hanyar ta daban hanyar musulmi daban ba za su haɗu ba ba a neman ta a gunsu ba a sa ran cewa zai yi ta wani malami ke faɗin wani na ji da kunne na to idan mutum ya kai ga irin wannan yanayi ai kaga alama ce cewa me zuciyar nan fa bata san ma abin da zai cuce ta ba irin yadda mutum mai kasuwanci ya san ga wani dan fuwan nan ya zo masa sallama zai kauce masa zai gudu kai wannan ba ma wazancan kasuwanci ba wani fa mai bara ma in ya zo masa baya so saboda zai rage masa kuɗin sa haka ne to ina ga magana shiga aljanna mutum bai san haƙƙin Allah a kansa ba bai san za a shiga aljanna ba bai san za a haɗu da Allah ba bai damu ya sani ba ta wani hasara da yawa take mutane da yawa suna ganin wani abun fa kamar mai sauki ne wallahi ba mai sauki ba shi ne abin da yake wajabta akan malamai da ɗaliban ilimi masu harkar da'awa wallahi kada su gajiya a tashi tsaye a ci gaba da ilmantar da mutane wasu mutanen mutuwar zuciyar da rashin sanin mutuwar zuciyar sababinsu a wurinsu shine ba a gaya musu ba ba ilmantar da su ba wasu ba masu girman kan bane in aka je musu la'alla ta hanya mai kyau da bayani mai kyau da ilmantarwa la'alla za su shiru mutum nawa ake samu yanzu suna shiryuwa in Allah ya jefa musu shiriya sai kaga sun karba to a tashi tsaye dai a ilmantar da mutane in har mutum yana da rai kuma bai san abin da zai cuce shi ba gashi a jikinsa bai sani ba to lalle zuciyarsa a mace take sai ce wa ya'lam bijahlihi bil haqqi bihasabi hayatihi ma'ana in dai zuciya akwai rai a cikinta to zaka ga cewa ya alamu wannan ya alamu ba ya alamu bil aini bane ya alamu ta ta'allum ta'allum shine jin radadi zai ji radadi a jikinsa idan wani mummunan abu ya taba shi yanzu misali ku hakuri dai da misalan akan fi gane wannan darasin inda ana samun labari da zai zo maka ka yi shekara arba'in kana bautawa Allah kana sallah da labari zai zo maka yanzu cewa sallolin da kai na shekara arba'in gaba ɗaya ka sami labarin cewa duk ba su yi ba kuma Allah bai karɓa ba ga ka yanzu da rai me zai samu zuciyarka akwai tashi hankali ko ba tashi hankali to in yanzu aka samu wanda za a iya samun misali a ba shi labarin cewa sallolin naka ba duk shekara arba'in ba su yi ba sai bai ji komai ba bai damu ba tsikar jikinsa bata motsa ba bata tashi ba to wannan alama ce ta cewa me zuciyarsa a mace ma take tunda bai san abin da zai cuce shi cewa ga shi a jikinsa ba kuma bai damu ba ko raɗaɗi babu ku duba ku ga magabata yadda za a ba mutum labarin wani abu ya same shi duniyarsa ta lalace kaza da kaza ana tambayar wasu daga cikin magabata idan bala'i ya zo masa yace wallahi bala'i kowane iri ne bai damu da shi ba in dai har Allah maɗaukaki zai sa bala'in nan ba a addininsa ba ne bala'i a addini shine Allah ya jarrabe ka da shirka da bid'a da saban Allah babu bala'in da ya kai wannan a rayuwarka saboda shi nan addininka aka taɓa imaninka ne zai ragu sakamakon da zaka samu wajen alaka da Allah shine kila ma ba za a same shi mai kyau ba a hudu ba wannan satin na zancen alƙazi shurai dangane da abin da ya shafi waɗannan irin matsaloli yana cewa shi in bala'i ya same shi yana gode wa Allah ne ta hanyar ko in ce sau hudu duk bala'in da ya zo masa ko ciwon kai yayi to sai ya gode wa Allah sau hudu in tuntube yayi zai gode wa Allah sau hudu in gobara aka yi masa zai gode wa Allah sau hudu sau hudun ana nufin ta fuska hudu yace fuskar farko zai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa bala'in iyanan ya tsaya bai fi haka ba wani abin godiya ne ko ba abin godiya ba yanzu misali in tuntube kai sai kai tagam tagam kamar za ka faɗi sai ka tsaya ai sai ka ce alhamdulillahi ban kifa ba ko to wannan shi ne abin da yake nufi bala'in iyanan ya tsaya bai fi wannan ba abu na biyu yace zai gode wa Allah akan cewa Allah ya ba shi damar yin haƙuri akan wannan bala'i shi ma abin a gode wa Allah ya jarrabe ka ka haƙura abu na uku ya ce zai gode wa Allah akan cewa Allah ya ba shi damar ya yi istirja'i istirja'in da yake fatan Allah ya ba shi lada a kai shi ne faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yi tuntuɓe ka yi hatsarin mota wani yaron ka yaron su ba shi da lafiya duk abin da zai dame ka ka riƙa jin damuwa ka yi haƙuri ka ji cewa abin bai kai haka ba sannan kuma bai wuce haka ba kai kuma ji cewa Allah ya baka damar ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mutane da yawa ma ba sa faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda musifa ta same su wani dan adam zai kira shehu da bello shehu ahmad tijjani shehu abdul qadir maimakon a ce ya Allah a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma a cika da addu'a Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha da makamancin wannan to wannan na uku kenan na hudu yace ina gode wa Allah cewa wannan musiba da ta same ni ba a addini na bane a duniya ce a jikina ne wannan shi ma abun a gode wa Allah ne yanzu za ka samu wani ka tambaye shi da kai hasarar dukiyarka gaba ɗaya a zo a yi ma sata ko ka tara dukiya a cikin gida sai a yi gobara gaba ɗaya komai ya ƙone da a yi haka da ka rasa sallar azhar wanne za ka zaɓa dukanmu nan mu tambaye ku wanne za ka zaɓa wai wani zai ce ai sai a shiga tawili ko ai ita a zahar za iya ramawa za ka yi ta na filfili ma da za su mai maka wannan barilla to wallahi wannan shine bambancin mu da sahabbai da tabi'ai wallahi su a gunsu wancan rashin sallar shine sama a gurinsu wannan alaƙar da suke da ita da Allah ita ce sama da duk wani abu suka mallaka na duniya Allah kyauta mana to ya jama'a wannan fa shine abun zuciyan nan yadda ka ɗauki Allah to ita ce alamar zuciya tana da rai to sai ke cewa wa ya'lamu bi jahlihi bil haqqi haka nan kuma zai zama ya yi raɗaɗi ya ji raɗaɗi ya ji ciwon jahilcinsa dangane da gaskiya in aka ce bai sani ba zai hawaye yanzu ka samu wani bawan Allah bai iya sallah ba bai san tauhidi ba ya ji yara suna yi sai kaga ya zub da hawaye sai ce Allah sarki ina ma mu ma mun samu wannan karatu alamar me alamar zuciyar tana jin raɗaɗin jahilcin da yake ciki to wani wannan abin bai dame shi ba wani ma zagin yaran suke yi sun bata lokaci suna yin abin da zai ja musu matsala saboda shi tunaninsa duniya duniya kuma duniya to sai sai bi hasabi hayatihi a ce mutum yana jin raɗaɗin cewa shi jahili ne to wannan yana samuwa ne gwargwadon in akwai rayuwa a zuciyar ko in babu in akwai rayuwa a zuciyar to mutum zai ji wannan raɗaɗi cewa shi jahili ne yanzu wani da ka ce masa jahili da ka ce masa ba shi da kuɗi shi yana ganin gara ka ce masa jahilin ko duk da jahilci kowa baya kansa har jahilin baya san jahilci to amma zaka iya samun wani bai damu ma an ce masa shi bai san komai sai ce yau dama ai karatu har ka kuce mu kuɗi ne da mu Allah kyauta to sai ce wa ma lijurhin bi mayyitin ilamu malam mutanabbi shine ke faɗin wannan kalmomi sadarin baitin kamar da kawo man can a ƙasa yana cewa man yahun yashulil hawanu alaihi duk wanda ya wulakanta ya kaskanta to kaskancin ba zai zama wani abin damuwa a gare shi ba ko duk mutumin da ya bari ya wulakanta kansa to in wani ya wulakanta shi ba zai dame shi ba kun yi da wannan haka yake ma'ana saboda shi ba wani abu bane mutuncin nasa zaka duk in wani rashin mutuncin da kaskancin da wulakancin ya biyo ta kansa ta hanyar wani zai kaga duk bai damu ba saboda dama a cikin kaskanci yake sai ce mali jur'in bi mayyitin ilamu ai rauni a jikin mamaci ba shi da ciwo ba shi da radadi ko yanzu da mamaci ne zai ji cewa an yanki jikinsa gawa in aka dake ta tana ji a ce ta ji raɗaɗi tun da babu rai to babu jin ciwo to haka jahili yake in bai san jahili ba ne shi bai san bai san Allah ba bai san bai san addini ba bai san duk wata alaka ta Allah a baya yake ba sannan kuma gashi yana cikin jahilci to wannan hakika kamar gawa ce da aka dake ta in ka san in aka ga mutum ma yana dukan gawa ai da ma kama shi za a daure ba shi da hankali to haka mutum in jahili ne bai san cewa kuma ba jahili bane to hakika kamar matacce ne domin duk abin da ke jikinsa bai ma san shi ba wa qad yash'uru bi maradihi to wannan ya gama da wancan zancen zai yiwu a kuma samu ai ya faɗa mana hali biyu ne ko to za mu ji na uku me na farko mutum ba shi da lafiya bai san ba shi da lafiya ba gashi rashin lafiya kuma ya tsananta zuciyar ba ta da lafiya amma mutum bai sani ba na biyu zuciyar ta ma mutu amma mai zuciyar bai sani ba an gane to na uku ya ce wa kadi ya shi'uru bi maradihi zai iya yiwuwa kuma mutum ya zama yana da rashin lafiyar kuma yana ji cewa ba shi da lafiya ya san akwai matsala walakin yashtaddu alaihi tahammulu مرارة الدواء والصبر عليها wani ba shi da lafiya ya san ba shi da lafiya amma jurewa ɗacin maganin da ake sha don yi maganin wannan cutar da kuma haƙuri akan ci gaba da shan maganin ya gagara ya masa tsanani shine tahammulu marara marara ɗaci tahammuli kuma jurewa jurewa ɗacin magani addawa wani ana nufin magani in kun san magani ai ɗaci ne da shi musamman magani da muka sani dai na ciwowuka da yawa za ka ga magungunan su masu ɗaci ne wasu kuma ana ɗan sauƙaƙawa amma da irin magunguna da aka sani da galibi masu ɗaci ne su kuni na malaria da makamantansu sassaƙe-sassaƙe za ga duk ai wasu ɗaci ne da su mutum ya san wannan maganin zai masa magani a jiki in ya sha kuma ya san ba shi da lafiya kuma ya san in ya sha maganin la'alla zai samu sauƙi to sai ya kasa jurewa ko kuma sai ya ce ya haƙura da maganin saboda baya son ɗacin an fahimci abu yau to kun ga wannan ita shi ma menene wani ciwo ne hanyar da za ta sa zuciyarka ta samu lafiya sai mutum ba zai neme ta ba ba zai wahala ya da'a ga Allah ba ba zai karatu ba ba zai bautawa Allah ba ba zai yi haƙuri ba ba zai kaza da kaza ba to wannan ya kasa jurewa abin da zai same shi akan hanyoyin da za a samu maganin cutar zuciya wannan shine mutum na uku ban sani ba ko kun gane me yake nufi yau mutumin da ba shi da zuciyarsa ba ta da lafiya ya san ba ta da lafiyar amma kuma ba shi da juriyar shan maganin da zai masa maganin wato wannan cuta din da hakuri akan ci gaba da shan magani fa yu'thiru baqa'a alamihi ala mashaqqati dawa sai zama ya fifita ciwon ya ci gaba akan ya sha magani kamar yaro yanzu idan yaro ba shi da lafiya sai a ce ga magani sai ci a da daci a buga a buga da shi ba zai sha ba wani sai an niƙa maganin a cokali ko in aka sa ƙwayar maganin a kan cokali a niƙa ta a dandaka ta sosai a jiƙa da ruwa sai kuma a bashi shi ya sha kamar da ruwa shi ɗin ma wani yana yana furzo shi me yasa gashi dai bashi da lafiya har zai iya kuka ya ce umma ina son kaza to amma gashi za a bashi magani sai ya ji gwanda ya ci gaba da ciwon akan ya sha magani an fahimci wannan misali to haka za ka samu wanda ba zuciyarsa ba ta da lafiya bai san tauhidi ba bai san Allah ba bai san abin da Allah yake so ba bai san manzon Allah sama bai san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa ba amma kuma wannan abin hanyar da zai bi ya samu magani ta hanyar karatu ta hanyar zuwa makaranta ta hanyar sanya imani ta hanyar karanta alqur'ani ta hanyar barin abin da Allah ya hana ta hanyar da'a ga Allah ta hanyar nafilfili ta hanyar karanta alkur'ani ta hanyar zikiri ba zai iya haƙuri ya waɗannan abubuwa ya fi gamsuwa ya ci gaba da jahilci ya ci gaba da cutarsa ta shirka da bid'a da komai akan yabi wannan hanya kun gane misalin shi ma to wannan shine hali na uku walakin yastaddu alaihi tahammulu mararati ad-dawa'i was-sabr alaiha فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه يشد منك في مادن الناس في مخالفة الهوى yana cikin sabawa son zuciya abinda zuciyarsa take so shine bakin ya ji abu mai daɗi ko wannan shine abinda zuciya take so shi kuma wannan maganin ba shi da daɗi shiga aljanna shine babban abu kana so ka shiga aljanna shiga aljanna nan sai an imani da Allah sai an bauta wa Allah sai an yi hakuri, sai an yi jihadi sai an yi karatu sai an yi ilimi kana son baccinka na safe ka bugun karatu ka yi hakuri ka bar baccin safanka zuciyar tana so kai sauri kawai ka tashi ko shaidan yana ƙara ziga ka kai da Allah wannan abin duk baka so duka yana cikin me ka kasa hakuri da abin da zai maka maganin alaƙar ka da Allah subhanahu wa ta'ala don haka wajen ma'ana ki abin da ake kwatantawa ga magani a gefe guda sannan shi maganin karɓarsa da shansa da yadda da shi sai ka saba ma zuciyarka wa zalika as'abu shay'in 'ala nafsi shi ko saba wa san zuciya shine mafi wahalar abu akan zuciya duk a cikin abubuwa wallahi ba abin da yake da wahala ka bar shi irin san zuciya kun yadda hmm? san zuciya shine zai sa ko wa'azi ake sai ka ji ba da kai ake ba son zuciya shine zai sa in a wa'azi aka faɗi laifinka sai kai tawili ka ce Allah irin wanda kake baya ciki haka ne ko ba haka bane son zuciya shine zai sa in an gaya maka laifinka ko an karanta maka aya sai ka ce wannan ayar baka yadda da ita ba son zuciya shine abin da zai sa in an kawo maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba ma abin da kake kai ka ji cewa ba ka san hadisi ma gaba ɗaya ba ka san malaman hadisi ba ka san masu harkar hadisi son zuciya mummunan abin kisa ne kun san wannan ko ba ku sani ba to haka can maganin da zai maka maganin cuta ka yi haƙuri da shi ka karɓa ka karɓi imani da Allah ka karɓi duk abin da Allah ya ce shine gaskiya ka bar son zuciyarka ko shekarar ka tamanin kana abin da ba daidai ba in ka san ba daidai ba ne kana jin Allah ya ce baya so ka haƙura ko shekarar ka ɗari kana kan wata hanya sai ka fahimci hanyar nan ba daidai ba ce kar ka ji kunya ɗan adam fito ka ce na daina daga yau saboda abin da ya dame ka shine tsayuwa gaban ubangiji ran da zaka tsaya gaban ubangiji ɗan adam ɗin da kake jin kunya babu shi sai kai tunanin tsayuwar ka gaban ubangiji sai ka ji ya Allah na fifita sanka akan san ɗan adam na fifita jin kunya a gabanka sama da jin kunya a gun ɗan adam don haka kai nake so ka gafarta mini na tuba na daina to ne shine alamar zuciyarka tana da lafiya ka yi ƙoƙari ka saba ma zuciyarka ina nufin nan san zuciya eh ka yi ƙoƙari ka saba ma san zuciyarka kuma ka saba da saba ma san zuciya daga shedan ya lababo yana nema ya rada maka abu kaza ba komai ka cigaba ai ba kai kadai kake ba kaza da kaza da kaza da Allah rabu da masu wannan surutu tun yaushe kake abun ka me ya same ka ai da ma ranar samun abin da zai same kan bata zo bane ma'aunin ba a duniya yake ba zaka iya jin daɗi a duniya kana fantamawa kana da kuɗi kana da kaza kana da kaza amma tunda kiyama bata zo ba baka san cewa in dai ganin bala'i a duniya shine alamar akan ba a daidai kake ba in kuma ka ga duniya ta ma daɗi shine alamar daidai to lalle baka fahimci abu ba sai ka zo gaban ubangiji zaka san inda lamarin yake yace wa laysa laha anfa'u minhu shi ko wannan barin san zuciyar ya kasan zuciya wallahi babu abin da yafi amfani a zuciyar mutum ko a duniyar mutum irin ka yaƙi san zuciyarka babu abin da yafi wahala to amma kuma shi yafi amfani kun gane wannan ko ba gane ba Allah ka taimake mu ka sa in ji bahaushe yake cewa ka sa mu fi ƙarfin zuciya ma'ana shine son zuciya da yake taso maka kai kokari ka rinjaye shi ka rinjayi son zuciya kai hakuri duk halinka marar kyau ran da aka ce ba shi da kyau kai wa kanka wa'azi ai mun san mutum wani lokaci rigimar da yake yi da kangare wanda yake yi wani a gaban jama'a ne ko baya so a ce wane ya fi shi sani dan me zai karɓuwa abin wane baya san a ce wane ne sababin shiryarsa amma in ya koma gida ya kwanta shi kaɗai amma fa wannan fa duk da in akwai rai a zuciyar shine ake samun wannan abu shine zai tunani yau kansa hisabi in mai san zuciyar ne kenan kai malamin ya iya tsara abubuwa ni da na hango abu yanzu kun ga shi wannan ana zancen akwai rayuwa a zuciyar akwai shu'uri a zuciyar tana jin cewa tana cikin matsala amma zuciyar san zuciyar baya son a yi maganin abu ya fi son a ce cutar ta ci gaba saboda me ba zai iya haƙuri da maganin ba kun wani ai ya saba wa na farko guda biyu shi wancan ba shi da lafiyar bai san ba shi da lafiya na biyu zuciyar ta mutu bai san ta mutu ba to wancan ba bala'i irin wancan shi ba zancen son zuciya ne ya hana shi ya gane gaskiya ba a'a bai san ma yana buƙatar gaskiyar ba asla don haka wa'azi baya masa amma wannan shine wanda wa'azi ke masa shine za a kokari a gamsar da shi ya yaƙi da son zuciyarsa ya haƙura da ɗacin magani domin ya samu waraka an gane wannan so sai ce wataratan wani lokacin kuma za ka iya cewa wannan hali na hudu ne ko wataratan yuwattinu nafsahu ala sabri wani lokaci zaka samu mutum zai iya shirya wa zuciyarsa cewa ta haƙuri shine yuwattinu nafsahu ma'ana ya gamsar da zuciyar zuciyar ta ji a jikinta cewa za ta yi haƙuri thumma yanfasikhu azmuhu amma daga baya sai wannan ƙarfin ƙudurin nasa sai ya warware za ka ga wani zai ce to ba laifi kawo maganin kawo kawo kawo ko in ya fara sha ranar farko ya sha na biyu sai kasa ci gaba shine yanfasihu azmuhu wannan kudurin cewa zai haƙura da shan da ci gaba da shan maganin sai gagar wala yastamiru ma'ahu ba zai iya ci gaba ba li da'fi ilmihi wa basiratihi wa sabrihi saboda raunin iliminsa da raunin hangen nesansa da raunin haƙurinsa ba basira ba haƙuri ba ilimi sai kasa bai san cewa wannan abun nasararsa tana cikin haƙuri da wannan shan maganin ba warakarsa tana cikin haƙuri da ci gaba da shan magani magani mai ɗaci magani mai wahala da abubuwa dai masu wahala irin cututtukan da ake ko magungunan da ake da irin su sakiya idan za a yi mutum ya yi tundirmi kafarsa ta ɗuri ruwa za a zo a yi masa sakiya ko a sa ɗan bida a cikin abin nan gaushi ya yi ja ko a zaro shi da ba ku taɓa ganin wannan ba ko wanda suka da da can bayan ana yi da muna zuwa kallo sai a zo a sa a kan gyambo ƙato da ya ɗuri ruwa haka za a ɗora wannan ɗan bida mai zafi sai fashe ba magani da lokacin ba wani abu da za a yi sai wannan wasu kuma har akwai asibiti ba sa zuwa asibiti mun shi wanda muka shaida ba kafin asibiti ba an fahimci abu to amma wannan abin da daɗi ko ba daɗi ba daɗi to in mutum ya san warakar ba za ta zo ba sai an masa wannan ya jure ya haƙura a yi masa shi ne abin da zai taimaka masa ya samu waraka ya saba masan zuciyarsa da ba ta son ta sha wannan raɗaɗin na baya sai ga ya fi son ma a ciwon ya ci gaba to wannan hali na hudu shi ne mutum za ka same shi zai ce to ba komai a zo a yi a zo a yi sai zuciyarsa ta fara da farko hankalinsa ya kwanta sai ya nutsu ya samu ƙarfin zuciyar cewa a zo a yi masa wannan sakiya ya miƙa ƙafar an yi ɗaya za a ce za a ɗora sai ce ya isa haka ya isa haka saboda me ba zai iya haƙurin a ci gaba ba ina fata dai kuna ganin misalan da nake ba yau to haka shi ma mutumin da ya fara tafiya akan hanya ta gyaran zuciyarsa alaƙa da Allah sai kuma daga baya abin ya zo ya warware to wannan zancen sa dogo ne da lokaci ya matso sai ce kaman da kana fi tsariki ga misali kaman da khala fi tariqin makhufin mufdin ila ghayatil amn kaman misali mutumin da yake tafiya yanzu na cikin zamanin akwai yawan fashi da makami da kidnapping da me da me ko yau mu ba da misali da shi kamar misali mutumin da yake tafiya a hanyar da akwai abin tsoro akan hanyar a bayansa akwai wani abin tsoron yana biyo shi in ya wuce wannan gurin abin tsoron to akwai tabbataccen zaman lafiya zai shiga jihar da ko bangaren da babu wani abu da tashi hankali ya san cewa in ya jure ya ci gaba da wannan hanyar ya ci gaba ya zarce har ya kai ƙarshe to insha Allah zai shiga cikin aminci shine abin da yake faɗa kaman da khala fi tariqin makufin kaman wanda ya shiga wata hanya abun tsoro mufdin wanda za ta kai shi ila ghayatil amni zuwa ga tikewar zaman lafiya kun gane yau kan hanya mai abun tsoro mai tashin hankali amma in an wuce ta za a shiga zaman lafiya wa huwa ya'lamu alhali yana sane annahu cewa in sabara alaihi in yi haƙuri a kansa in ƙabal khawfu to wannan tsoron zai ƙare shi ne in ƙaba tsoron zai zo ya ƙare zai wuce wa a ƙabahu al'amnu kuma zaman lafiya zai biyo bayan wannan tsoron fa huwa muhtajun ila quwwati sabri to wannan yana buƙatar ƙarfin haƙuri ya jure ya tsike ya kawar da tsoronsa ya kutsa kawai a dake sai a tafi to wannan dakewar ta farko ita ce ake zance ana kun fahimci zancen to lokaci ya ƙure kuma wannan ko zancen ba mu kai ga ƙarshen sa ba ina ga mu tsaya a nan sai mu ɗauko shi daga farko a darasin mu na gaba wannan wataratan yuwaffinu nafsahu ala sabri din ko sai a sake shi yadda za a fahimta yadda ya kamata duk dai misalin da yake so ya bamu shine hanyar shiga aljanna ba sauƙi ne da ita ba yau kana buƙatar haƙuri kana buƙatar kawar da kanka daga suka kada suka ya dame ka kana buƙatar juriya irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka dage suka yada wannan addini a halin ana kin su ana korar su daga gida ana dukan su ana kwace musu dukiya kana buƙatar haƙuri akan alaƙa da mutanen da kake zaune da su kana buƙatar dagewa da ci gaba akan hanyar hanyar akwai abubuwa sosai kamar da manzon Allah sallallahu ya gaya mana cewa huffatil jannatu bil makarihi ita aljanna an zagaye ta an lullube ta ne da abubuwan ki in kana son aljanna to sai ka taka waɗannan abubuwan kin abubuwan kin shine abin da zuciyarka ba ta so akwai maganin da in ka tsallake ka wuce to zaka samu zama kamar wannan dai misalin da yake bayarwa in mutum ya wuce a duniya da wahalhalun duniya da bala'o'in duniya da bautar Allah da zai da haƙurin tashi zuwa masallaci da haƙurin tashi da daddare da sanyi ya alwala da juriyar yana son abu mai daɗi amma Allah ya haramta misali abinda zuciyarsa kai take so amma Allah ya haramta ya haƙura da shi saboda Allah baya so duka waɗannan abubuwa an ai za su dame shi ko in ya tuno cewa in ya koma ga Allah aljanna zai shiga ya fifita shiga aljannar akan wannan daɗin na duniya to ya fahimci rayuwa alama ta cewa zuciyarsa tana aiki tana da rai kuma ta fahimci abin da ta zo yi Allah ya kun fahimci waɗannan misalai a cikin wannan darasi don haka za mu tashi akan hali na hudu a darasinmu na gaba wa taratan yuwattinu nafsahu ala sabri thumma yanfasihu azmuhu as'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yu'inani wa iyyakum ala al-azmi as-sadidi والقوي والصبر على طاعة الله تعالى واجتناب محارمه الله تمكيمو أكن هقولي أكن بوتر الله يكما هقولي أكن برن سابن الله الله يبرمو أكن ونن تفركي تمن ذن الله نمن ذن الله صلى الله عليه وسلم هرزوا أشير يورم الله كما يغفر سامة إياه مدسك زباتا الله كما يتمكيمو ينونا من جسكيا gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita da binta ya nuna mana ƙarya ita ce ƙarya ya ba mu ikon rabuwa da ita da jin haushinta da ƙaurace mata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk